asali ne
baitu mala da mala wal adami wa zati baharin musjala wal adami wa zati baharin musjala ai yin wasadidin wadamin sauda wa kai shabaha urratan wa atin min qubul والكره في روس الحمير القول به رجاه ابن حاجب عن صاحبه والأرض والمياه والنبات للماء المسكر طاهرات والشعر من حي وميت غير ما داهل في الجلد بدهر وسما وذاك أيضا نوى والخلق في نار قساسة الزهور وظيفة القمر وما تلقي من محرم وفي رؤوسة القدر ظاهر أول وفي ودوجة النجم في عقبه ومن يغير ما مضى وما وصل منه وما من جسم غيرهم فصل نجس كدوف النجس لكن المدر آثره القوي في الذي ظهر بالقدوة القتال لا مرض المكي ولا سميم ريه إذا بكي رطوبة البرد كقول الصاحب وبعضهم قادر في بالغرب فسير ما يدعان يفسد نجس عن أرضه وجانب ما ظن أن ذهب فيه كلا إلا بما يظن أن يقول ولد آل السلام الراتي يدل أن القوت كالصلاة وقيل كالماء فلا تقدره نجاسة إلا إذا تغيره والنفوس نافعها نجس تنقض بنجس كلا أما الذي تموت فيه كونا فقد أراها علماء هكذا ya tashi nan bi mutanajjisin fa mutanajjisin tafi fasulun wannan fasali ne a cikin bayanin ainin da yake tsatsarka ainin da yake tsahiri da wanda yake najasa a nan a wannan fasalin za a bambance abin da yake tsatsarka daga abin da yake najasa
a ɗahiratu mai tumala da wala abin da yake tsarkakakke iri daban-daban ne yana cikin abin da yake tsarkakakke mushe na duk abin da bai da jini kamar mushen gizo-gizo ko mushen kyankyaso ko mushen ƙuda ko fara wato shi yasa wannan aka ce tayu ya zama yana da jinin da shayi amma tun da jinin ba nasa ba ne to mushensa dai za a ɗauka akan cewa tsantsarka ne kamar ƙuda yakan sha jini kamar kaska takan sha jini amma ita kaska asalinta ba ta da nata jinin ba ta da jini to mushen kaska ɗahiri ne ko kuma wanda daban ma ba ya shan jinin kamar fara kamar kunama kamar tsutsa wata nau'in na tsutsa ba ya shan jini amma akwai tsutsa mai shan jini ko to ko da da ita ce mushen ta ɗahiri ne tunda asalin ba ta da jini haka nan kuma mushen mutum zance mu utamadi shine mutum ko da ba annabawa ba alayhi salatu wassalam ga wasa dahira ce sai kuma dabba wadda ba ta rayuwa sai a kogi musdala bisa wawaitawa tana da jini ko ba ta da jini abin da yake tsatsarka din mai rai ko da alade ne ko kare ko da alade ne ko kare duk dahirai ne sai abin da ya fito daga mere na daga hawaye ko gumi ko majina banda sirkani ko farar mugunya ko jini ko jinin da ya kume ya zamo baki ko kuma amai ko amai a sha baha gurrata da wanda ya kama da najasa aman da yake ya sauya daga siffar abinci urratu asali uzratu ne aziratu banda abin da yake fitowa daga gabansa banda mani ko mazi ko wadi to wannan ko da ya fito ne daga abin halatta cin namansa to wannan najasa ne banda kuma bawali
wa kusti ko wanda ya zo daga dubura suwa zabuli sai ko kashin dabbar da aka halatta cin namanta kamar kashin sa ko kashin raƙumi to wannan ɗahiri ne siwa zabli wa bauli ma'uhil ko bawalin abin da aka halatta cin namansa zabli ɗin da bauli ɗin dai an rafa su ne ga ma'uhil na wastin siwa zabli wa bauli ma'uhil
wal kuhu fi rawsil hamimi cewa kashin jaki da na dawakai da na alfadari karahiya ne ba najasa ba ne al qawli bihi an ru'a faɗi da kan haka ibnu hajibin yarin jayar an sahibi daga malaminsa yarin ja kai an sa bi akan a ɗaya ƙaulin cewa najasa ne a game da kashi kamar na doki ko na alfadari ko na jaki akwai zantutuka guda biyu ƙaunin da aka fi sani shine cewa tunda dai an hana cin naman su ashe kashinsu da fitsarinsu duk najasa ne Am- ƙauli na biyu ko shine cewa a'a karahiya ne dai ba najasa ba na to wannan an ɗin mai ma'anar ala ce kamar an ce ala sahibihi
wal ardu
ƙasa ita ma ɗahira ce duk nau'i na ƙasa ɗahira ce wal miyahu haka nan ruwaye duk wani ruwa wanda ba wani abu da ya sauka masa to ɗahiri ne banda batu sai tsirrai
lal ma'iqu al muskir banda wanda yake ruwa ruwa bai sa maye
tahirat to duk wannan ɗahira to al'arudin mutane ne miyahu aka adabta aka yi wannan batu adafi ne shi ma ɗahiratu shi ne labarin mubtada amma lalma'i'ul muskaru shi ma adafi ne dai aka yi banda ruwa- banda yake ruwa-ruwa mai sa maye
wa sha'ru min hayyin haka nan ma gashi na mai rai wa maitin ko gashin matacce duk ɗahirai ne kada ma da khalqil jildi amma banda wanda ya shiga a cikin fata gashi ko da na matacce ne in yankowa aka yi to ɗahiri ne amma in fuskowa aka yi to wannan najasa ne
duhurun wasu shi ma ana alamta shi da cewa tsattsarka ne kaza ayran zagabun rishi ka za ka airan zagaburi haka nan gashin da yake jikin karan gyawuska wato gashin tsuntsaye banda wanda yake ya shiga ciki wa hur shi ma tsattsarka ne wa dhurun fi nahu qusasatin dhukur an samu saɓani a cikin kamar farcen da aka datse ko ƙahon da aka datse ko kofatan da aka datse ɗahiri ne ko ba ɗahiri ba amma zancen mai utabadi a ciki shine cewa a ɗahirai ne wa jifatul amli hakanan akwai saɓani a cikin mushen kwarkwata kwarkwata mushen kwarkwata ko na kudin cizo ko na ah, ah, wato wato na sauro ɗahiri ne ko ba ɗahiri ba zance dai maɗai fi shura shi ne cewa mushen kwarkwata na jasa ne sai dai idan ta zamo aka ganta a tufafi ba ta yawa ba wannan sai ya zamo an yafi don an yi sallah da ita ba a cewa sallar ta ɓaci a waga mushen kwarkwata a jikin tufafi to wa ma zuki min muharramin hakanan kuma akwai saɓani a cikin dabbar da aka haranta cin nama idan ya zamo yanka ta aka yi kama aka yanka jaki to yanzu yal- daman jakin nan sai ya zamo ɗahiri ko kuwa Amma mafi yawan malamai dai sun tafi akan cewa yanka baya aiki a cikin abin da yake an haranta cin nama
wa fi rudumatul ujum a wa hakanan kuma an samu saɓani a cikin damshin da ke jikin jira- ji- jarirai jariri damshin da ke jikinsa ba jini ba to wannan damshin ɗahiri ne ko najasa ne
zahirun nisawabu zancen da yake katarta shi ne cewa tsatsarka ne a sawabu ɗin muftada ne ɗahirun ɗin labari an gabatar da labarin ne akan muftada cewa ya halatta ɗin a hak- a- a yi haka ko?
al au au al hukufi ko kuma an yi najasa ne amma an yafi damshin da ke jikin jariri wanda aka fi jariri da shi najasa ne amma an yi rangwame daga gare shi
wa damu jawfin najasun fi ma ufi a jinin da ke ciki wannan najasa ne a cikin zancen da malamai suke bi
wa maitu gairu mamara a mushen wani abin da ya aka faɗa a baya to najasa ne kamar ji- mushen abin da yake yana da jini ba zate
wa ma masan haka na abin da ya kwarara minhu daga musha abin da ya kwarara ya fito daga musha kamar hawayen da ya fito daga jikin mushe ko yawon da ya fito daga jikin mushe ko majinar da ta fito daga jikin mushe duk wannan najasa ne haka nan kuma abin da yake ya rabu daga jikin waninsa ba shi ma najasa ne kamar hayakin najasa wanda shi ma an ce najasa ne amma zancen ma da aka zaɓa malamai suka zaɓa shi ne cewa ba najasa ba ne lakinil murir sai da abinda yake cutarwa gurbin hayakin mai ƙarfi amma dan ya ɗan taɓa kaɗan ya ɗan taɓa kaɗan gurbin nasa bai fito da yawa ba to wannan bai cutar ba filla zai zahar a cikin abin da ya faurin jaye a wajen malami wanda ake koyi da shi haddabu ba wai zarar dan hayakin ba najasa ya taba waje ba a ce wajen wajen ya zama najasa sai an wanke ko kaɗan ko kuma tsantsan warin hayakin mushin iza baki idan ya ɗore a cikin abin da ya gamu da shi amma ba launin ya zama ana jin warin hayakin amma ba launin to shi ma wannan bai cutar ba a ɗanyantaka damshin da ke cikin farje ka bauli sahibi kamar bawalin mai farjin ne inda aka ce fitsarin mai wannan farjin najasa ne to ɗanyantaka da take cikin farjin ma najasa danshi danshin da ke cikin farjin shi ma najasa ne amma in an ce bawalin ɗahiri ne to shi ma wannan ɗanyantakar damshin da ke cikin farjin ɗahiri ne wa ba ruhun wasu daga cikin malamai ɗahiratu ya ce danshin da ke cikin farji ɗahiri ne a fahimtarsa akwai ƙauli da haka yadda dusuki ya kawo a hashiyar diridiri sharhin motasar kasiru ba'i da ami abinci wanda yake ruwa-ruwa wanda yake ruwan-ruwan nasa ya yi yawa yana da ya yi ruwa sosai yufsidu najasun ta hallala bihim najasa da ta zauna a cikinsa tana bata shi a wanda yake ko sandararre abincin da yake ba ruwa-ruwa ba ne an zahaba fiye kulla shi iyaka inda najasa take batawa shine inda aka kyakkyawan zaton cewa najasar ta shiga ciki gaba daya a to wannan in an dauka dukkan sama najasar ta shiga ana zaton haka to ya zamo najasa illa idan ko ana zaton ba dukkan sa bane najasar ta taba ta shiga ciki tana sa a ciki fama yuzannu an yahulla iyaka inda ake zaton najasar za ta saukan masa iyaka nan ne ya zamo najasa a wato ɗan abdulsalami wanda yake babban malami kuta ya fa'idantar da cewa abinci kamar sallah ne a ɗan jini ɗan ƙanƙani da sauran najasa da aka yi rangwame daga gare ta don ta taɓa abinci in je ibn abdulsalami ya ce wannan abincin bai zama najasa ba kamar yadda don ta taɓa tufafi za a iya sallah da tufafin to wasu suka ce a'a kamar ruwa ne kamar ruwa ne najasatun najasa ba ta mai da shi najasa ba ta mai da shi kazanta sai ko idan ta jirkita sai in ta jirkita shi abinci dan najasa ai kaɗan ta fada ciki ba za ta mai da shi abin a kyamata ba a bar amfani da shi ba sai fa in ta jirkita shi malam turisi da ibnu nafi'in suka ce mai yawansa abinci mai yawa don najasa ai kaɗan ta faɗa baya zamowa najasa wanda wannan ƙaunin nasu kaga akwai ruhusa babba a ciki a zahiri zancen da ya fi shura a masa ba shi ne yanzu kamar duro guda na mai da a ce za a zuba 'yan najasa wadda ba ta fi kamar gwangwanin madara ba to duk ya zama najasa Mm.
amma dangane da magana ta tudisi da ibnu nafi tunda an san duro guda na mai najasar da bata kai gwangwanin madara ba ai ba za ta iya jirkita shi ba sai ya zama wannan man yana nan kenan a iya amfani da shi kaga kenan magana tasu ta fi kawo rangwame ko yawa ta fi kawo rangwame amma allazi tamutu fihi qabla amma kamar gari mai yawa wanda kamar kwarkwata ta mutu a ciki faqad aba ulama wa akala to malamai da yawa sun ce ba laifi idan an ci malamai da yawa sun halatta amfani da wannan garin to sai to alhamdulillah bil mutaraji sai aka kwana ko to alhamdulillah
Ya sayyidina